دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farradna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun Allah subhanahu wata'ala wannan aya mun fara bayanin ta a karatunmu na jiya mun yi bayanin cewa Allah yana faɗin cewa babu wata dabba a bayan ƙasa ko wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa guda biyu to su ma al'umma ce kamar ku kamar yadda 'yan adam suke ‘yan adam ɗin ma suna nan jinsi-jinsi, ƙasa-ƙasa, gari-gari kuma kala-kala, al'adu kuma daban-daban. To haka dabbobin da suke bayan ƙasa, da tsuntsayen da suke tashi a sama, su ma al'umma ne musamman. To a karatun da ya wuce mun yi bayani shehu ya dogon bayani, ya kawo dukkan nau'o'in dabbobi masu takawa a bayan ƙasa masu dindike kuma ya haɗa duk da waɗanda ma suke cikin ruwa wanda su ma yanayin tafiyansu kamar dindike suke a cikin ruwa da dukkansu waɗannan ya haɗa su a jinsin dabbobi ne balle a ce an yi bayani ai ba ai bayanin dabbobin da suke ruwa ba sannan kuma tsuntsaye waɗanda suke tashi a sararin sama to yace in aka kalla a cikin ruwan ma akwai dabbobin da ko kuma masu kama da tsuntsaye waɗanda su ma da fukafukinsu suke tashi kamar tashi suke amma haka suke a cikin ruwa ɗin ba tafiya suke ba suna tafiya ne da fukafukansu hakan nan to shehu yace waɗannan irin nau'o'in tsuntsaye da suke ruwa da kuma waɗanda suke tashi sama dukkansu jinsi ɗaya ne don haka akwai da imma daga jinsin tsuntsaye ne ko kuma jinsin dabbobi sawa'un na tudu ko na ruwa dukkansu dabbobi ne sawa'un kuma tsuntsaye da suke tashi a sararin sama da kuma waɗanda suke ruwan amma yanayinsu tashi suke su ma kamar suna tafiya da buka-buki to dukkansu an ɗauke su kamar jinsin wato tsuntsaye ne duk ɗa'ir ne to waɗannan illa Allah ya ce waɗannan dukkansu su ma al'umma ne kamar ku. Sannan ya ce, To, akwai waɗanda suke sama da wannan sama, inda tsuntsaye iyakansu ba sa wuce wajen, kamar sama ta biyu zuwa sama ta uku, zuwa dai can inda jama'an mala'iku suke. To, waɗannan kuma ba a yi zancensu a nan ba, amma su ma wata al'umma ce, amma su musulmai ne zalla. la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru to jiya mun yi wannan bayani a har muka iso inda Allah yake ce ma farranna fil kitabi min shay'i a cikin ba mu rage komai ba a cikin littafi to malamai wajen fassara suka ce fil kitabi anan ana nufin lauhul mahfuz a cikin lauhul mahfuz babu abin da Allah ya rage bai faɗa ba yana nan sai dai in baka sami daman isa wajen ba balle ka karanto abin da yake amma komai yana wajen waɗansu malamai suka ce a'a ma farranna fil kitabi min shay'in ana nufin alqur'ani ne to idan alqur'ani ne kenan komai yana ciki to wasu malamai suka ce to komai yana ciki har da al'amarin duniya waɗansu suka ce a'a al'amarin da ya shafi addini gaba ɗaya tunda abin da ya shafi sanin Allah tauhidi na Allah duk sanin Allah da zatinsa da sifofinsa da kuma ayyukansa yana nan a cikin alkur'ani sannan kuma wajen hukunce hukunce komai da komai na hukunci yana nan cikin alkur'ani sannan wajen ibadoji nau'i daban-daban komai yana nan a cikin alkur'ani to saboda haka in abin da ya shafi ibada ne to komai yana nan sai in ilimin mutum bai kai ba sai wasu malamai suka ce a'a ba addini kaɗai ba ai alkur'ani littafin Allah ne saboda haka komai hatta na ilimin duniya gaba ɗaya komai yana nan a cikin alkur'ani to har waɗansu suka ce to in haka ne har waɗansu suka yi tambaya wa imamu shafi'i don haka ne algaba ta malam an ce komai yana nan a cikin alkur'ani to menene hukuncin zanzaro idan wanda ya shiga ya shiga harami don an ce kar ya kashe wata dabba to sai da ya zo sai ya kashe wani ƙwaro sunansa zanzaro to shi kuma menene hukuncinsa sai imamu shafi ya ce a wanda ya kashe zanzaro ko da yana cikin harami ne ba komai a kansa to sai malamai suka ce a ina ka gani suna son aya ya kawo ayan da ta maganan zanzaro da kuma cewa wanda ya kashe shi ba komai to sai imamu shafi'i ya ce ah ai bayanin na nan haƙiƙa alƙur'ani ya ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ko kuma ma to na'am wa ma atakumur rasulu duk abin da manzo ya kawo muku fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to tunda aka faɗi haka to ai manzo akwai abin da ya zo da shi ya faɗi kuma cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu alaiha bin nawajib to daga cikin khalifofi guda hudu wanda annabi yake ayi koyi da su bayan an yi koyi da shi su ma duk abin da suka faɗa addini ne a ɗauka ya aiki da shi to suka ce to in haka ne sayyidina umar ya taɓa ba da fatawa cewa sayyidina Umar ko sayyidina Umar ya taɓa ba da fatawa cewa duk wanda ya kashe zandaro ko da yana cikin harami babu komai a kansa to kaga alqur'ani ne ya ba mu daman bin tatabbu'in wannan bahasi har muka iso wannan guri to akwai misalai irin wannan da yawa har muka iso kuma inda jiya muka tsaya shehu sai ya kawo wata hikaya na bayanin da zai nuna komai yana na a cikin alqur'ani shehu ya ce ga wata hikaya shehu ya ce wata ran kuntu birraba birraba wato kasan maroko ne magarib kasan magarib suna kusa ne da faransa to yana ya ce wata ran muna zaune a raba fil amil madi a lokacin da shehu yake bayanin wannan maganin yace shekara da ta wuce yace to a wannan shekaran fakunna fi muhallin istama'a fihi nasara wal muslimuna was sibyan wataran muna tare a wani guri inda wannan gurin akwai turawa akwai musulmai a ciki kuma a cikin musulman har da ƙananan yara to a wannan gurin faqala nasrani sai wani banasare wani kirista sai yace wa huwa ya'lamu al-arabiyya kuma ya iya larabci sosai wai yana so yayi tambaya wanda zai kore musulmai yace alqur'anu yaqulu ma farranna fil kitabi min shay alqur'anin ku ne yake cewa ba a rage komai ba bayanin sa yana nan cikin alqur'ani qala lahu alqur'anu zakar na'am wa ana ra'aytu shay'an laysa bi sagirin kabiran jiddan sai baturen yace to ni akwai abin da na gani ba karamin abu bane abin babba ne ainin amma wal qur'anu ma zakarahu amma al qur'ani bai ambace shi ba al qur'anin naku da kuka cin komai na ciki to akwai babban lamari da na gani na gani yana da girma abu amma alqur'ani bai ambace shi ba qala lahu sabiyun sai wani karamin yaro sai ya ce wa baturin menene wannan al'amari wa ma huwa qala lahu alqur'anu zakara makkata ai alqur'ani ya ambace makka ummul qura qaryatun alqarya ce makka alqur'ani ya ambata a cikinsa an ambaci alkur'ani a cikin an ambaci sunan maka a cikin alkur'ani sannan wa zakara misr qaryatu kuma alkur'ani ya ambaci kalmar misr ita ma alkarya ce wa ana a'lamu qaryatan akbaru minhuma bi kathirin inji bature yace to amma na san wata alkarya babba wanda ta fi duk makka da misra والقرآن ما سماها أما أتكلم القرآن بمجي إن القرآن يا أمبشي وننقل با كنا جي قال له السبيار كرمي سيجي وبطوري شيوا وما هذه القرية wata alƙarya ce wanda Allah bai ambace ta mai girma kuma amma Allah bai ambace ta cikin alƙur'ani ba qala lahu bature sai ce bare faris wato headquarter Faransa. Alƙur'anin ku ya faɗi wannan? Bature ya ce masa Alƙur'anin ku ya faɗi Paris, wato birnin Farisa akwai a cikin Alƙur'anin? Kala lahu yaro yake warai zakara har Qur'ani yace hakika Alƙur'ani ya faɗi Paris, birnin Paris. yana nan kuma a ciki sai ya ce masa alkur'ani yana cewa sa'urikum darar fasiki da sannu zan gaya muku inda birnin fasikai yake to saboda haka kuma shi bature birnin su ne barisa to alkur'ani ya ce ya faɗa ya ce zan nuna muku birnin fasikai sa'urikum darar fasiki to darar fasikin shine faris saboda haka alkur'ani ya faɗi domin duniya a wancan lokacin ba garin da fasikai suke waɗanda suke saɓawa Allah a duniya irin wannan birni ɗin da ya faɗi haka shehu ya ce ina zaune ina jin yaro da bature mu'jiza ta alkur'ani yaro fa ƙarami kuntu an tazuru idza ajada al-ghulam ujibuhu ina sauraron in yan yaro ya kasa baiwa bature amsa ni zan amsa masa in shehu fa ajabahu al-gulam yaro karamin sai ya amsa wannan tambayar bi jawabin asan min kulli jawab jawabin da yafi kowane jawabi gamsarwa da irin wannan jawabin yaro ya amsawa bature qala lahu sai ya ce shi to qala Allahu sa'urikum daral fasiqin hadhihi baris da sannu zan nuna muku gidan fasikai birnin fasikai to wannan farisa kenan in ji yaro to don haka dole ka yarda ma farranna kirkita bi min shay babu wani abin da muka rage in ji Allah cikin wannan littafi namu thumma ila rabbihim yuhsharun sannan yan adam gaba ɗaya in suka mutu ko dukkan halittu za a tara su ne zuwa ga Allah fayaqdi bainahum Allah ne zai yi hukunci tsakaninsu ويقضي للجماع من القرناء zai yi hukunci ya yi shari'a ga akuya mara ƙaho ya mata shari'a da akuyar da take da ƙaho wanda ta tunkuɗe ta to anan ma su ila shafi'i an hajihi sufun an taɓa tambayan imamun shafi'i shafi'i daga cikin malamai na masaba malami ne haziki mai basiran gaske to da aka tambaye shi ya shugaba jiragen nan da muke gani akan ruwa albahariya jiragen ruwa walbariya kuma akwai jiragen tudu wato jirgin ƙasa kenan min aina zakara hala zakara hasil qur'an to waɗannan jiragen ina ne Allah ya ambace su a cikin alqur'ani akwai inda aka faɗa aka tambayi imamu shafi tunda kun ce komai ba wani abin da aka rage cikin alkur'ani face an yi bayani kala imamu shafi'i sai ya ce eh lalle akwai in- inda Allah ya bayani a alqur'ani yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu yace ka sai ya faɗi dabbobin hawa yace akwai al khayl dawaki wal bighala da alfadarai wal hamira da jakuna Allah ya yi muku sune litarkabuha don ku hau waɗannan dabbobin, wazina don kuma ku yi ado, wa ya ma la ta'lamun to Allah ma ya halitti abin da ma ba ku sani ba. Ka gani? Inna hazihi safa'in waɗannan jirage na ruwa kullum dukkansu dakhalat fi wa yakhluqu ma la ta'lamun suna cikin halittar da Allah bai bai bayyana sunan su karara ba amma suna cikin wa yakhluqu ma la ta'lamun da sannan Allah zai halicci abin da ba ku sani ba to ai shine ake ta fito da su kaga Allah ya face ya ambace su a alqur'ani so intu an hadhihi almas'ala fil madina sai shehu yace ni kaina an taba mun tambaya akan wannan mas'ala ta cewa ma farranna fil kitabi min shay'in zakartu lahum jawab shafi'i ni tunda an hutar da ni imamu shafi'i ya riga ya bada amsa shehu yace sai na ambata musu amsar da Shafi'i ya bayar wa qultu lahum nace da su ma har yanzu wa ana ara jawaban saniyan ni a gani na ma akwai wani ƙarin jawabi na biyu inji shehu wanda zai nuna irin waɗannan halittun duk suna nan a cikin alqur'ani sai shehu ya ja wannan aya yace wa in min shay'i babu wani abu daga cikin halitta illa indana khaza'iluhu face taskansa yana na a wajenmu wa ma nunazziluhu amma ba za mu fito da shi mu saukar da shi ba illa bi qadrin ma'lum sai gurgudun lokaci sananne a wajen Allah to waɗannan suna nan amma lokacin fitar da su ai musu suna ne bai zo ba ashe suna nan a cikin alqur'ani na'am bismillah والذين كذبوا بآياتنا صم وبغم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Ah, Allah yake wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu alƙur'ani an sama'iha sama a ƙabulin a sunmun sun zama kurane kurane ne su sun kurumce an sama'iha ga barin jin ayoyinmu sun ƙi su ji sama a ƙabulin ji irin na karɓa ba wai ba su ji ba ne ya bugi kunnensu amma su lura ma tunda ba su karɓa ba ma'ana ba su ma yadda ba wa bukumun kuma sun zamo bebaye anin nutsi bil haq wajen faɗin gaskiya sun ji amma sun ƙi su yadda da gaskiya balle su faɗi gaskiya to sun kurumce sun makance fi zulmati ai sun zama bebaye suna yawo fi zulmati wato cikin duhun kafirci ba su karɓi hasken imani ba amma Allah yake cewa kafircewa ganin daman Allah ne duk wanda ya kafirta ba ya gagari Allah bane man yasha illahu idlalahu duk wanda yake son ya batar da shi yudlilhu sai ya ɓadda shi kawai sai kaga ya bata ka rasa dalili da basiransa da wayonsa da hankalinsa amma ya bata ya saki hanya bai san Allah ba wa man yasha wanda Allah ya ga daman shiryar da shi kuma yaj'alhu ala siratin mustaqim shi da kansa sai ya tsora shi akan hanya wadda take ta daidai hanyar Allah wanne ne hanyar Allah shine shehul islam yake dinin islam sai a dora shi kan addinin musulunci to sai shehu ya kawo wata hikaya a ƙarƙashin wannan aya yace kana abu jahalin jalisan wata ran abu jahal yana zaune yauman fa atawu iblis iblis ya zo ya tadda abu jahal yana zaune wa qala lahu yace da shi خذ صنمك هذا وضعه عند الرسول gunkin nan naka ka san su kafiran wai ba sa yawo ba tare da Allah su ba don haka ma sukan yi ƙananan allolin wai mutum ba zai rabu da Allah ba ka ji ba kai kai abu to me zai maka in gobara ta zo sai ka gudu ka bar shi wuta ta cinye to shine Abu Jahal sai shaidan ya zo ya same shi ya ce ka ɗauki gunkin nan naka wadahu inda rasul ka zo ka aje a inda manzon Allah yake la'allaka tasma'u minhu ma yasurruka watakila za ka ji wani abin da zai faranta maka rai watakila ba zai ji daɗi ba ko ka saurara dai za ka ji irin maganar da zai faɗa wa kana sanamu abu jahalin murassa'an bil jawahir saboda abu jahal babban mutum ne ko mai kuɗi ne don haka Allah nasa ba na galaga bane an dan fara masa zinariya da azurfa da kayan ado yawa ya kan kawo kusa da shi ya aje wal yawaqit kai da kayan ado iri iri aka mammanna masa yana kyalkyali wannan Allah shi Abu Jahal gunkin nan shi fa mal Abu Jahal sanama huwa wada'ahu baina yadayi Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal ya dauki gunkin sa ya zo ya aje kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu sai ya ce wa manzon Allah haza Muhammadun yashtumuna wai gaya wa gunkin ga Muhammadu nan ya zo yana zazzagin mu wa yasubbu alihatina yana alihatina yana zagin allolin wato ku kenan wa yu'ayyiruna da'iman kuma kullun yana aibanta mu cewa mu wawaye ne mun kama abin da ba zai mana amfani ba wa anta ilahuna to yana gaya wa gunki to kai fa ka sani kai Allah mu ne fala tuguni fi zalika an shay'in kuma baka mana maganin wannan baka magance mana wannan al'amari ba kuma kana jin ana yi kuma akan ka ne fada kala shaitan shaitan sai ya shiga jikin gunkin fi sana wata kallama sai aka ji gunki na magana shaitan kenan fasara ya subbun nabi sai yana faɗin baƙaƙen maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashtumahu yana zage zage to da wannan abu ya faru ka san manzon Allah ba zai ji daɗi ba faqadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa da kala baitahu manzon Allah ran sai ɓaci sai ya shiga gida fadakka alaihi baba atin sai wani kawai mai zuwa Allah ya turo shi sai ya zo ya kwankwasa wa manzon Allah kofa qala lahu murni bima shi ta'aluhu yace ina son ka umurce ni da duk abin da kake so ni zan aikata dan manzon Allah ya san cewa abin da ya faru nan ba gaskiya bane amma akwai shedanci shedan ne a ciki to yana tuna yaya zai yi don ya yi kauntarin don ya magance wannan shedancin to sai Allah ya turo wannan mai zuwa in kawai da ya zo sai ya kwankwasa kofa manzon Allah ya bude yace ya rasulullahi ka umurce ni da duk abin da kake so ni kuma zan yi maka kana rasulu sallallahu alaihi wasallam man anta manzon Allah sai ya tambaye mai wannan murin yace to kai din waye kai kala ana jinniyun yace da gaske ni aljani ne kuntu fil ardi sabi'a ina kasan bakwai ne falan ma ta kallama sanam baina dai ka amma da wannan gunki na ji yayi magana a gabanka da ma ta kallama bihi da irin maganganun da yayi da ani jibril jibril ne ya kira ni aikin jibril na zoyi anni ati cewa in zo wajenka wa qad qataltu shaytana allazi takallama fi jawfi sanam tuntuni na gama da wannan shaidanin da ya magana a cikin wannan gunki din na gama da shi na kashe shi aikin da jibril ya saka ni kenan waje tuka lita amura ne da ma shi ta yanzu na zo wajenka ne ina son ka umurce ni me kake so yi qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ma kuwatuka ina so in san matsayin karfinka tukunna qala lahu azdiru an ajma'a baina jabalai abi qubaisin wa qu'ayqan kaga manyan duwatsu da dutsen nan na abu qubaisin da dutsen nan na qu'ayqan in naga dama yanzu nan zan gaure in hada su waje guda inji wannan aljani na'am wa udammiru ma bainahuma kuma zan iya halakar da duk abin da ya kasance a tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu قال له الرسول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسي دشي حسبي الله كي حقولي الله يا إشيني الله زي من كومي قال له ارجع إلى سنة amma abin da nake so ka koma wajen wannan gunkin kai kuma waraja annabi ay yace wa manzon Allah tunda ka shiga gida koma wajen wannan gunkin da aka yi ƙarya da shi din wanda shaytan ya shiga jikinsa har aka ji yayi magana to ka koma wajen ka je ka zauna in ji wannan aljani waraja annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya koma فصار الصنم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله sai aka ji wannan gunki shikenan ya zama da dama da me muka fi sauran mutane da la ilaha illallah muhammadu sai aka ji kalmar la ilaha illallah a jikin wannan gunki gunki wannan ya zama na me ya zama kayan Allah ana sanamun la uguni gunkin yana magana cewa ni gunki ne don haka ba zan iya amfanar da kowa da komai ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah la anfa wa la adur ni gunki ne bana cutarwa bana amfanar da kowa ana samun sanamun ya sake faɗi cewa ni fa gunki ne wato kayan banda la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya sake yin kalmar shahada aminu bi muhammadin alhaq ku yi imani da Muhammadu ɗin nan na gaskiya, ai, alhaƙu ma'ahu, gaskiya na tare da Muhammadu ne. Gunkin da da ya faɗi waɗancan maganganu sai aka ji magana ta canza. Faka zuba Abu Jahalin. Abu Jahalin da na nishaɗi yana jin daɗi, baƙin ciki sai ya dawo kan Abu Jahal. Wa kassarahu ya kakkare gunkin. Wa qala sahira Muhammadun kulla shay'in. A Muhammadu ya sihirce komai da komai, wai wannan sihiri ne yanzu. Nasa da ba sihiri ba ne. hatta sahir al-asnam hatta gumaka ma an sihirce su ga sunan suna faɗin maganganun da bai dace da su ba haza law sha Allahu hidayatahu la hadahu kaga wannan da Allah yana son shiryar da Abu Jahal da bai shirya ba walakinahu lam yasha yana magana ne akan shiryarwa fa shine shewa ya kawo wannan dogon doguwar kissa yawa don haka shiriya ta Allah ne da Allah yake man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yajalhu yajalhu ala siratin mustaqim shi yasa sai shi ya kawo wannan doguwar kissa kaga wannan ya tabbatar maka cewa shari'a ta Allah ce abubuwan da Abu Jahal ya gani a gabansa aka yi to ai kaga kawai da sai shi ma sai ya kalmar shahada amma Allah bai ga daman shirar da shi ba na'am قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da manzan Allah ya ce, Kul, ya annabi ka gaya musu, ka ce da su a ra'aitu, ku bani labari mana tambaya ne yanzu da Allah in tambaye ku, shi ne akbiruni, ku bani labari, ko ku amsa mun tambaya ta. in atakum azabul lahi yanzu misali gashi kun ki ku yi imani da Allah to yanzu idan azaba Allah ta zo muku tun daga nan duniya in Allah ya ga dama sai ya haka au atatkum sa'a au atatkum sa'atu ko kuma tashin kiyama da kuke karyatawan sannan ta zo muku yanzu ai alkiyama almustamila alaihi baktatan ta zo muku a furmutse to a gairar layi tad'una to a ranar lahiran kam wannan Allah za ku kira ne in kuntum sadiqina inda gaske kuke to ku kira wannan Allah mana fi annal asnama tanfa'ukum tunda kuka yi da'awar cewa gumaka kuna bauta musu ne saboda suna da amfani to yau ga kiyama ta tashi fad'uha ku kirayi gumakan su amfane ku su hana ai muku azaba a gani Allah ya ce ina ba ba wasu gunkin da za su kira bal iyahu tad'un bal ba haka bane Allah kadai shine za ku kira fi shada'id lokacin da kuka shiga halin tsanani idan kuka kira shi kuma dama al'adarsa shine mai yaye duk bakin ciki shi kadai fa yakshu ma tad'una ilayhi sai kaga ya yayi abin da kuka kira shi zuwa gare shi din an ya shifa ankum abdarar wa nahawu cewa ya yaye muku duk wata wahala da duk mai kama da wahala to shi kaɗai ne kuma zai yaye in sha'a amma ba dole ba in ya ga dama in sha'a kashfahu wa tansawna ma tushrikun a ranar lahira kam za ku manta duk abubuwan da kuka yi wa Allah tarayya da su ina kun san ba su da amfani tuna su ma ba za ku yi ba kuna fama da kanku tunda azaba ce a gaban ku Allah ya kiyaye mu na'am ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa laƙad haƙiƙa arsalna ila umamin min qablika ya Rasulallahi, mun yi aika zuwa ga waɗansu al'ummar da suka zo gabaninka, mun aika musu da manzani, kamar yadda muka aike ka zuwa ga mutanenka, amma su ma fakazzabuhu ba fa imani suka yi ba su ma, sun ƙaryata manzanin ne. Don haka, fa'akaznahum bil ba'sa. da muka zo ramuwa mu yi sakayya na ƙaryatawa da suka yi suka ƙaryata manzanni shine sakamako sun ƙaryata Allah kenan Allah ya ce fa akhaznahu sai muka kakkama su bil ba'sa'i da nau'o'i daban-daban na tsananci tsananci da wahaloli daga ciki akwai har talauci aka hada su ka san talauci ba dadi ko akwai dadi ai ba sai an faɗa ba wadarra da kuma wato ciwace ciwace duk muka haɗa su da irin wannan akwai waɗanda aka yi musu haka saboda sakamakon ƙaryata manzani to sai aka haɗa su da yunwa suka yi ta fama suka ɗanɗana yunwa aka kawo annoban cututtuka iri-iri ya zamo shi ne sakamakon wato ƙaryata manzani da suka yi Allah ya ce mun yi haka ne la'allahum ya tazarra'u ko watakila hakan zai sa su kankantar da kai su yi imani mun yi haka da su amma ina ba su yi imani ba ƙarshe halaka su aka yi kuma ƙarshe za su shiga wuta Allah ya kiyaye mu na'am فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Falaula, falaula ijja'atun ba su na tazarra'u, me ya hana, yayin da tsanani ko kuma azabar mu ta zo musu, me ya hana su kankantar da kai su yi ladabi, wannan ya sa su yi ladabi su koma ga Allah, amma ba su yi ba. Hal la tazarra'u ijja'ahum ba su na? Shin me ya hana su yi ladabi su kankantar da kai yayin da azabar mu ta zo musu? Ma'ana dai, lam yaf'alu dalika ba su yi haka din ba ma a qiyamil muqtada lahu tare da faruwan abin da ya hukunta da a kankantar da kai amma bai sa sun kankantar da kai ba amma abin da ya hana su kankantar da kai su yi ladabi su koma ga Allah Allah yake walakin qasat qulubuhum amma zukatan su ne suka kekashe suka zama ba sa tsoron Allah fala talil iman zuciyoyin ba su yi tafshi don karɓar imani ba wa zayyana lahum shaytan kuma shaytan ne ya kawata musu ma kanu ya'malu abubuwan da suke aikatawa na sabawa Allah don haka fa asarru alaiha sai suka ci gaba da dawama akan ayyukan sabo na'am فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوه أخذناهم بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله سبحانه وتعالى يشي walakin kasar kurwa zai zama shaitan magana Allah ya ce falan ma na su ma zikiru yayin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi a kai an yi wa'azi an yi wa'azi amma sun ki sun manta ma kamar ba a yi ba to da suka manta suka ki karɓan abin da aka yi musu wa'azi aka tsoratar da su da shi cewa in ba su yi imani ba akwai tsanani daga Allah akwai ciwuce-ciwuce akwai talauci akwai wahala duk an gaya musu wannan amma duk sun manta sun ɗauka ba zai faru ba kamar ƙarya ake gaya musu to suka zauna akan haka aka yi kamar an ƙyale su suka ci gaba da rayuwa suka ci gaba da nishaɗinsu da annashuwa da yin abin da suka ga dama a duniya to bayan sun yi irin wannan rayuwa fatana alaihim ababa kulli shay'in suka shagaltu har ma muka buɗe musu ƙofofi na kowane irin abu na ni'imomi amma shehu ya ce an musu wannan ne istidrajan lahu saboda a yi musu akuya ne ne wato a ja su a ja su kafin a kama su shine istidraj to suna wannan hali suna jin daɗi suna sharholiya hatta iza farhu har lokacin da suka fara jin daɗi suna alfahari bima utu na abin da aka ba su suna ganin a'a ai yanzu kam ai a duniya ma ba waɗanda suka fi mu jin daɗi kuma ba ƙarya ne ba ma wata mutuwa in an mutu ma ba wani tashi duk ƙarya ake faɗi to suna wannan hali suna alfahari suna jin daɗi da ni'imomi da aka yi musu Allah ya ce akhadnahum bagatatan sai muka kama su da gaggawa a furmutse muka halakar da su muka azabtar da su fa idahum muflisun sai ga sunan suna ta ɗebe tsammani cewa wannan daɗi da suka samu fa sun ɗebe tsammani ba za su sake samun irinsa ba tun da abin da ke gaban su wuta ne Allah ya kiyaye mu na'am فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين
Allah ya ce da muka turo azaba don halakar da su faƙutsi'a sai aka tumɓuke dabirar ƙaumin lazina zalamu aka tumɓuke tushen waɗanda suka yi wannan aiki na zalunci na saba wa manzani wanda shine saba wa Allah muka tumɓuke su gaba ɗaya akhirahum bi anistusulu shine aka tumɓuke su daga tushe ma'ana an halakar da su gaba ɗaya kenan tun da an tumɓuke ne gaba ɗaya ba wanda ya rayu cikin su sai Allah da kansa ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ala nasirin rusuli bisa taimakawa da yawa manzani ya halakar da ya halakar da abokan gaban su kafirai yajibu alhamdu ala kulli hal shehu yace to kaga anan shi dan adam ya wajaba ya gode wa Allah duk halin da ya tsinci kansa ala kulli hal wajibi ne mutum ya gode wa Allah alhamdulillah ala salama a gode wa Allah bisa zaman lafiya da aka samu ko kukuta daga wata azaba da aka samu. Walhamdulillahi ala halakil ada kuma godiya ta tabbata ga Allah bisa halakar da abokan gaba. Wato idan annabin wannan zamanin yake wannan godiyan to kaga da shi da waɗanda suka yi imani da su a da shi su ne suke ce alhamdulillahi ala salama. godiya ta tabbata ga Allah bisa kukutar da su da su aka yi sannan kuma walhamdulillah ala halakil ada godiya ta tabbata ga Allah bisa halakar da abokan gaba walhamdulillah inda na'ama godiya ta tabbata ga Allah lokacin ni'imomi da mutum ya samu hamida nuhin ai hamida nuhun annabi nuhu ya gode wa Allah wa hamda nuhin lisalama godiyan da annabi ya yi Nuhu ya yi, ai kaga na kubutar da shi da aka yi da shi da mutanensa ne, ko? To irin godiyan da Nuhu ya kenan, annabi no. Kila ihibis bi salamin minna, annabi Nuhu bayan da ruwan tsofana ya gama cin duniya, shi kuma Allah ya tseratar da shi akan jirgin ruwa ɗinnan da shi da mutanensa, jirgi ya gama yawo, Allah ya gama zartar da abin da zai zartar to sai Allah ya ce masa to shikenan an gama ihbib bi salamin minna ka sauka da aminci daga gare mu ba abin da zai same ka wa barakatin alai tare da albarkan da zai sauka a kanka wala umamin mimman ma'aka da kuma albarkar da za ta sauka a kan al'ummar da suke tare da kai to kaga wannan godiyar annabi nuhu a wannan lokacin ya gode ne bisa kukutar da su da kuma ni'ima da aka ba su da kuma halakar da abokan gaba walhamdulillahi rabbil alamin amma ummatu muhammadin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fahumul hammaduna sunan su ma masu godewa sarakunan godiya hammaduna sarakunan godiya mutanen annabi Muhammadu summu fil kutub asalifa an sanya suna wa al'ummar manzon Allah a littattafan da suka gabata da annahum humul hammadun sune masu yawan godiya sarakunan godiya kenan sunan mu kenan a littattafan da suka gabata rasuluhum manzon mu kuma sunansa Muhammad da kuma Ahmad duk dai kalma godiya ce shi kansa Muhammad abun godewa wanda ake gode masa da yawa Ahmad kuma ina godiya kullum manzon Allah sunansa kenan Ahmadu wa kitabuhum littafin mu wanda annabi Muhammad ya zo da shi ra'asuhu alhamdulillahi rabbil alamin farkon sa kansa shine alhamdulillahi rabbil alamin idza akalu al'ummar annabi muhammadu al'ummar annabi muhammadu idza akalu a kullum in suka ci abinci suka koshi mai muke cewa qalu alhamdulillah wa iza sharibu qalu alhamdulillah ba haka muke yi ba wa iza labisu in muka sanya sutura ya mana kyau muka kalla sai mu ce alhamdulillah wa idan tabahu in muka farka daga bacci muka yi miƙa qalu alhamdulillah wa iza matu qabla qila alhamdulillah in suka mutu aka da yake kyakkyawan mutuwa ne yawanci suke yi sai a ce alhamdulillah balle an ji yayi kalmar shahada me ake faɗi alhamdulillah wa idza bu'isu an aka tada su daga kaburburan su ma qalu alhamdulillah al'umma annabi Muhammad kenan wa idza dakalu jannata in muka samu shiga aljanna sai mu ce mi qalu alhamdulillah wa rayatuhu tutar mu ma tukunna yawmal qiyamati liwa'ul hamd go manzan Allah shine sahibu liwa'il hamd shugaban tutan nan ta godiya manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam al-ummatul hammadun mu ne al'umma sarakunan godewa Allah Allah ce mudihat fi taurati al'ummar da ai mata yabo a cikin attaura sunan mu kenan al-ummatul hammadun wal injil haka sunan mu ma cikin injila hiya hadhihi al-umma to waɗanda ake musu wannan kirarin al'ummar manzan Allah jama'a mu gode wa Allah da ya sanya mu cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin idza an amallahu ala abdihi idan Allah ya yi bawansa ni'ima me ya kamata ya ce ya qulu alhamdulillah alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yace godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa ne dukkan kyawawan abubuwa suke shiga suke tabbata wa idza waqa'a bala'u shi musulmi in bala'i ya sauka ya same shi ya kulu alhamdulillah ala kulli hal ko in wahala ce alhamdulillah ala kulli hal dole dai sai ka sa hamdulillah a bisa kowane hali alhamdulillah alhamdu indal bala godiya kenan yayin da bala'i ya sami mutum sai ya ce alhamdulillah ala kulli hal idan ni'ima ce ka samu sai ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in ka sha wahala ka ce alhamdulillahi ala kulli hal godiya kenan akan bala'i walau balaga ma balaga min shidda dan adam duk yadda kai matuka wajen tsanani kana fi qudratillahi tabaraka wa ta'ala duk da yana cikin kaddarar ubangiji ne an gane an yakuna ashadda mimma huwa alai ai Allah zai iya dora shi kan wahalar da tafi wannan to wannan din da aka dora shi akai mai sauki sauki ne ba sai gode wa Allah ba alhamdulillah ala kulli hal fa idan shehu yace to tunda yake haka ne yajibu alayhi alhamd ala kulli hal ya wajaba bawa ya gode wa Allah bisa kowane hali a ƙarƙashin wannan aya shehu yana jan hankalinmu ya zama dukkan al'amuranmu mu rika gode wa Allah in muka ci muka koshi mu ce alhamdulillah in muka sha muka ishe mu mu ce alhamdulillah in muka kwanta ko muka kwanta daga bacci muka tashi mu ce alhamdulillah in wani dan uwan mu ya rasu muka ga kyakkyawar mutuwa mu ce alhamdulillah balle in aka shiga aljanna a ce alhamdulillah in wata ni'ima ce ka nema ka samu aure kai ka ce alhamdulillah in Allah ya baka haihuwa ka ce alhamdulillah in ƴaƴan suka gyaru suka zama nagari ka ce alhamdulillah kaga koyaushe to irin ayyukan da shewa yake koyarwa kenan tsarinsa a cikin irin wannan tafsirai nasa wanda mutane ba su fahimce shi ba shehu yana wani wadi na ilimi idan jahili ya zo wajen sai ya kafe sai ya rasa yadda zai to sai ya fassara shi daban saboda bai fahimce shi ba amma wallahi akwai wani littafi a raf'ul malam amma rafa wa qabada ibtida'an bi sayyidil alam duk wanda bai da shi ya nema wallahi raya sunna dai bayanin sunna sunna dai a cikin wannan littafin to baka taba ganin malamin da ya hada hujjoji wanda yake kokarin karfafa sunna da dora mutane akan sunna wallahi irin littafi yana na a kasuwa na samu wani daga cikin wanda ke yakan shehu amma da ga littafin shehu ya girgiza ya ga ashe yace ka san kaza kaza ta kan kwana kan dani da safe ta yi nadama ta ce da ta san da daddare abin nan haka yake ai da ba ta yi bacci ba to ai da daddaren ba ta gani saboda haka abinda duk ya same mu a rayuwa mu gode wa Allah alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ko alhamdulillahi ala jami'i ni'amihi az-zahirati wal batinati wal mutaqaddimati wal mutaakhirati wal hissiyati wal wal ma'nawiyati wal ma'lumati indaka wal majhula duk kalmomi ne na godiya wannan dogon wani hadisi ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana yadda za mu riƙa godewa Allah kuma godewa Allah fa qaidun ni'ima ashkuru qaidun ni'ima godewa Allah da baibayin ni'ima ne in ka gode to shikenan wa ista'azzana rabbuka eh la in shakartum wa la in kafartum To, Allah ne ba da sanarwa cewa in kuka na baku kuka gode, to zan ƙara muku, amma in kuka ƙi godiya kun yi butulci kenan. To, ku sani azabar Allah tana nan, aƙalla ko talauci aka haɗa gada da shi ai ba ai kowanmu ya san talauci Allah kiyaye ni. Na'am. Bismillah.
لقد الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kun ka gaya musu ya annabi, a ra'aitu ma'anan, a ra'aitu ma'ana akhbiruni ku bani labari ina tambayan ku, ku amsa mini, in aka zallahu sam'aku misali, in Allah ya riƙe jinku, in a sammakumullah ma'ana in Allah ya kurumtar da ku, wa absarakum ko Allah ya riƙe ganinku a amakum ma'ana ya makantar da ku. wa katama ala qulubikum sannan ya sanya wani rufi a zuciyar da ake gane abubuwa to sai ko aka rufe ba ku gane komai shine wa katama ala qulubikum fa ba alaiha fala ta'rifuna shay'an yarda zuciyar ba za ku iya rarrabe komai ba dama ita ce santa ita zuciya ba duk abin da ido ya dauko in ido ya hango wani abu to communication din zai tafi ne kwakwalwa ko to in ya tafi kwakwalwa ita ce mai fassarawa wancan abin da ka gani kare ne a a jaki ne a a saniya ce a a dan adam ne amma kai dai ka gani idan kunne ya ji to daga sauti ya shigo to kwakwalwa ita ce mai fassara wannan sautin fa sautin saniya ce ko sautin kare ko jaki ko ɗan adam ɗan adam ma mace ne ko namiji kwakwalwa ita ce mai abin nan haka duk abin da ka taɓo ka shafa da hannu kai dai ka shafa amma mai gaya maka abin da ka shafa kwakwalwa ita ce santa ɗin kana taɓawa sai ta ce a wannan ba abin da ka taɓa misali in a duhu ne abin da ka taɓan nan ba dutse ne a'a ko mutum ne a'a ko tsumma ne a'a maciji ne a'a wuta ne ka taba ko waye mai fassara to alhawasul khams inji annabi sense bature yace five senses waɗannan masu gan kamo abubuwa su ne hawa to dukkan su sukan zo nan wannan ita ce mai mai fassara to wannan da zuciya da wannan duk tare suke to in aka rufe wannan din to ai shikenan ko to shine akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum to idan Allah ya muku haka ba ji ba gani zuciyar kuma ba ta iya fassara komai to man ilahu wani Allah ne ghairul lahi in ba Allah mahalicci ba ya fikum bih wanda zai dawo muku da waɗannan ni'imomi da da kuke amfani da su bima akhadhahu minkum abinda Allah ya karba daga gare ku wa zai dawo muku da shi bi za'amikum saboda ƙaryar da kuke cewa lau akhadha Allahu hadhihi salasa da to da Allah zai kwace waɗannan abubuwa guda uku min ajalli ni'amillahi ina zuwa bima akhadahu minkum bi za'mikum to sai shi lau akhadha Allahu hadhihi salasa da Allah zai kwace waɗannan abubuwan guda uku min ajalli ni'amillahi ala abdihi alquwa as-sami'a na daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah Ubangiji wanda ya bawansa wannan ƙarfi as-sami'a daya ƙarfin ji yuqaddimu al-Qur'an as-sam'a ala al-basar wato duk waɗannan din ji ya bi gani yadda shewa yake faɗi kuma za ka yadda cewa ji din ya fi gani din domin makafi da yawa da yake ba a kwace jinsu ba hamshakan malamai ne ko babu su kuma abin da duk ake na ilimi suna yi to amma in babu jifa duk ya idda ido yake gani duk yadda ba in dai ba ji to wannan babban ima ce an kwace ta to saboda haka yuqaddimu alqur'anu as-sam'a ala al-basari da'iman shi Allah kullum ya zo lissafa ni'imomin gaɓoɓin to yakan gabatar da ni'imar ji akan ni'imar gani li'anna ta'alluqal imani bisam don shi imani yana rataya ne da ji ba gani ba ratayan da imani yayi wajen ji ashaddu min ta'alluqihi bil basar yafi wato ratayarsa da gani ji ba to imani ya fi rataya da ji akan rataya da gani al'insani ya ce to kaga mutum ya suma'u ayatin la yakan iya jin ayoyin Allah walau kana ama ko da makaho ne ko ba haka ba ne yumin billah walaula asam kuma daga yajin zai imani da Allah sai shehu ya ce to kaga anan walaula sam ba don ji ba lama amkana hul hidaya abadan har abada ba zai shirya ba kurma yawanci in ya tashi cikin inda ake addini to sai dai kawai yayi ta ji bayanin Allah da kyar amma mai ji a to shikenan ko makaho ne matsalar tana da sauki fansab fasamu anfa'u min albasar shewa yace kaga ji da kunne jin abu jin magana ya fi amfani akan gani da ido هذه القوة السامعة شو يتي ونن كرفي دا الله يباك نجن أبو وهذه القوة الباسرة da kuma wannan ƙarfi da Allah ya baka na gano na ganin abu wa hadhihi alquwa almudrika alqalb wannan ƙarfi wanda Allah ya baka na riskan abu abu din kazan nan kaza ne kaga uku kenan ni'amun salat waɗannan ni'imomi ne guda uku ko ba ni'imomi bane ai dan adam din kenan Lau akaza Allahu tabaraka wa ta'ala da Allah ya kwace waɗannan ni'imomi guda uku. La yajidul abdu man yatihi biha abadan. Bawan Allah ba zai taɓa samun wanda zai ta masa wannan ni- likita zai likita na yi? In da kaji likita ya gyara ido to da saura ne. In kaji likita ya gyara kunne an sa wani abu da saura ne. Balle zuciya kafa. gaba ɗaya babu wani wanda zai dawo maka da wannan sai Allah to saboda haka undur Allah yake duba ka gani kaifa nusarrifu al-ayat ta yadda muke ta bayanin ayoyi salo salo filla filla yanayi daban-daban ayoyin da suke nuni ala qudrati addalla ala wahdaniyatina waɗanda suke nuna kaɗaitakar mu inji Allah summa hum yasdifu amma sai ga sunan kafirai maimakon su ɗin masu yi imani suna ma tsare mutane yazdifuna kum kanu ya'buduna alihatan dan sun je suna bauta wa ɗansu alloli walakin la yaqdiruna an yaz'umu anna alihatahum tatihim bihadha amma su da kansu sun san cewa allolin nasu da suke bauta musu ba za su iya dawo musu da waɗannan abubuwa da suka rasa na ji da gani da hankali ba ko za su iya ba za su iya ba na'am ya isa to sadakallahu lazim Allah ya sa mu dace albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu Allah ya rufa asirin mu Allah ya sa mu cika da imani muna roƙonka Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za a yi musu rahama a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za a yi musu gafara gaba ɗaya a wannan wata Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za ka yarda da su gaba ɗaya a wannan watan. Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za ka wadata su. Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za ka ba su lafiya mai ɗorewa. Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za su sami rufin asiri duniya da lahira. Allah ka biya mana bukatunmu ka rufe asirinmu. Allah ka ba mu jagoranci na gari. albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah kai ne kasan daidai mu ba mu san daidai ba Allah kai mana daidai a cikin al'amuran mu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين